المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسكت الباقي لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقراب فريد الدهري على الإدلاق حاتم الأتماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهر يوم لا يجي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلت الدنيا إلى انتهاء عاهمة الشيء هجري لنا بهذا المحضر والتألف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم لطف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه جاء من حل مشكلة ليس من الإمكان أبدأ مما كان maganar imam gazzali ko haka ne kuma mun fahimci me ake nufi kalma ce ramzi ne akan sayyidina maulana a rasulullahi yau ma tashi ne a wasu ila radiyallahu anhu an ma'ana qaulihim faɗan sufaye da suke tambayin shau tijani su waliyai mafiya yawa matsalansu in mutum ya ga wanda yake gaba da shi in ya kasa hallale mushkila ko ya hallale amma yana ganin yana da dishidishin wata matsala to mafiya yawa an kawo tambayoyin washe tijani waliyan duniya wane ya ce kaza me za ka ce wane ya ce kaza me za ka ce wane ya ce kaza me za ka ce wane ya ce kaza amma muna neman ta halilin mushkila wannan shine ya haɗu ya yi jawahirul ma'ani shine jawahirul ma'ani jawahirul ma'anin nan kuwa na kasuwa wadda aka sashi a kasuwa irin wannan bugun naku wannan bugun yana da dasisa 460 460 wanda aka cusa masa abubuwa saboda dama in ban da alkur'ani babu abin da Allah ya yi alkawarin karewa ko da hadisin annabi ne kuwa saboda haka abubuwa suka shigo to balle wali balle wali da sisa ana yi musu tun suna raye ana canzawa a faɗi abu a faɗi wani abu daban a ce haka suke nufi kuma a shiga cikin littafin wajen bambancin maɗabba'a wannan darul fikri ne wannan daru husainin ne wannan daru wannan duk sababi ne ma'ana da wato beirut darul fikri beirut mustapha albadi wannan duk su ne tsofaffin mabuga na littattafai wanda yanzu ma aksari ba su ba ne 'ya'yansu jikokinsu ne ma suka hau kan gwadabin to ana samun haka ba ma a wancan zamani ba a zamanin mu akwai wannan ya sa shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zo da waye wanda ba wanda ya zo da irinsa a duniya duk kalman da shi ibrahim zai yana da tabri kodansa duk abin da zai faɗa in dai ya shafi za a yi magana ne na majalisi ilimi haka to ba zan iya cewa a ko'ina ba amma wanda ya fi yi a madinatu kaular ko ya fi yi a gaban mutane to sai ya danna rikodansa tukuna sai fara shi yasa duk yawan littattafansa in ka ji shi a rubuce to za ka ji shi a majalisi shi yasa tafsirin da shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi majalisi ne ai gaba ke daya majalisi ne ba rubutu ba ne tafsirin kuma sau uku ya yi shi da larabci wannan tafsirin ne ya dawo haka aka mai da shi aka ɗauko tafsirin daga farko zuwa ƙarshe daga farko zuwa ƙarshe aka yi ta kowanne in aka ji shi sai a rubuta shi ne shi abdullahi wad wanda ya ɗauki shekaru yana rubuta tafsirin ya abubuwa ya samu sauƙi na dasisa ya samu sauƙin dasisa shi ibrahim radiyallahu ta'ala dasi bai da yawa a cikin ya tsare ya tsare sai ka faɗi abin da kake nufi in ya zo sai a kama ka shi sai a kama ka muryarsa ka ji sai kuma ka rasa yadda za ka yi kamar bismillahi tubtu inni tubtu tubtu lima fa'altu aw ma qultu ka san wannan wannan kace din risalatu tauba yana daga cikin wanda ya ya halakar da mutane a cewa shi Ibrahim ya bar ɗariƙar Tijjaniya ne daga Nijar ne daga Nijar ne izala ta karɓa ta dinga rarrabawa ai shi Ibrahim din ma ya tuba wai ya tuba ya bar istighfari to wa'innan saboda haka duk wani abu yana da kyau mutum ya biya gane ni ake nufi kuma yaya abu yake to kaga wali ne wanda ya zaman dirshar ya hangi duniyan da kyau kuma an ba shi daman duniyan ya sa za ka ji ana an faɗi gausu zaman amma ba faɗi irin yadda aka faɗa kan shi Ibrahim ba gausun zamani gausun zamani gausun zamani ya ji suna da yawa a kan gausiyarsa kuma gausun nan a kan taimako ne taimako ne ismul ismul martabatin ne ai gausu na taimako ne to alhamdulillahi ina ƙara faɗan wannan ne don wa'inda ba su sani ba su sani bai hana an yi wa shautu jani da sisa ba kuma Allah da ya alkawarin cewa zai tsare littafin shautu jani ba ba zahiran wa baɗinan zahiran wa baɗinan yanzu ba gashi nan mun bi shi ba ai wanda bai da amfani kana bin shi ne to irin abin da ya ɗauke wa duniya abin da ka yanzu misali istighfarin da muke yi wanda Allah yake ɗauke bala'i zahiri ne baɗinin fa ba a ɗaukewa ba a amfanar da wanda ba musulmi ba saboda haka ba a yi masa aiki ba haka abubuwan yake aiki ka je ka kwanto kura kana cin amana kai ne dukkan fasikanci na baka daina ba aikinka kenan kai mufsidu ne amma kuma kana ganin waɗansu ne mufsidai ba haka ba ne kuma aka barka da abu ɗaya ya yi sai ya gigita ka amma sai aka ɗauke maka aka sa maka hijabi aka barka waɗansu ne suke ɗauke bala'in kai baka sani ba ai haka ne ta lafiya wasu ila radiyallahu anhu an ma'ana qaulihim ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatil lahi kalmar da suka tambaye shi wata jani sanin wali ya fi sanin Allah wahala sanin wali ya fi sanin Allah wahala fa jaba radiyallahu anhu bi qaulihi sai shautu ya ne amsa amma qaulul shaziri wannan magana kaga ashe imamun shazili ne shugaban ɗariƙu ya faɗa wannan ya ce ma'arifatul wali a sa'u min ma'arifatul la yubayyinuhu qaulul mursi sai ce ai maganan imam al-bursi almajirin shazili ya bayyana maka law ku shifa haqiqatul wali da za a bayyana maka me ake nufi da wali la ubida sai a bauta masa in wali in aka bayyana maka yaya yake me kujeran walitaka ayin ka lura Allahu waliyul ladina amanu yakhrijuhum min az-zulumati ila an-nuri sannan in inna awliya Allahi in ka duba kaga irin sarkaciyar inna inna akfara awliya Allahi waliyan Allah inna awliya Allah ne la khawfun alaihim to can kaga an cire musu khawfu wala hum yahzanuna an cire musu wannan ko sai Allah kuma ya sake cewa Allahu kaga shi kullum wali man tawalla amrullahi ne tawalla Allahu amruhu duk wanda ya bawa Allah kansa to sai Allah ya zabo shi shine shi a haka ne man adali waliyan wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habbu ilayya mimma tartu wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil la hayri hatta ay waliyin kina fa idza ahbabtu wa basaru alladhi kaga ashe annassin a fili ya zo maka da lau ku shifa an haƙiƙatul wali da za a yaye maka waye wali la ubbida da sai a bauta masa saboda za ka zamo jinka da ganinka da komai da komai na Allah ne saboda haka to waye ke tsakani na ga kaman an gane wa haƙiƙatul wali shi hakikan waliyi annahu yuslabu min jami'i sifatil bashariya ai ana cire shi ne daga dukkan siffa na bashariya an ce kuntu sam'uhu kuntu basaruhu ya fita daga bashariya kaga wata jallal akhlaqul ilahiyya sai ai masa jallin akhlaqul ilahiyya tajallin nan akhlaqul ilahi wanda ɗabi'an da ake so kenan kaga kuntu sam'uhu ya zama sam'uhu basaruhu ya rajuluhu yaduhu rajuluhu ko wala in sa'alani lau diyannahu wala in sa'azani lau izannahu an kare komai an masa salbu an cire shi daga bashariya lamarinsa ya koma lamarin Allah riga ne ai to an cire rigan ya zamo haƙiƙatul abinda Allah yake nufi shi ne shi saboda haka lauku shi faƙi katar wale lau bida da za a bauta masa zahiran nobadin zahirinsa da baɗi ne wa ƙaunar sa'ili da faɗin mai tambaya ma'arifatul wali sanin wali a tsabin min ma'arifatul lahi ya fi wahala akan sanin Allah ya fi wahala akan sanin Allah ma'anahu aidan ma'ana na biyu an Allah ta'ala shi ubangiji ma'arufin bi sifati kamali kowa ya san Allah da sifa ne na kamala mukhalifa li jami'i khalqihi kamala na ubangiji shi kuma siffan wali naƙisi ne akwai nukusa naƙisanci a ciki ba kamala ne ma ya fi yawa ba nukusa ne ya fi yawa a cikin siffan ka taba babu babu sifa na Allah wanda yake nufus naƙisi ne amma na halitta fa naƙisi ne domin mutajin ne ila muhallin mutajin ila shay'in mutajin ila mutajin ila mutajin ila dabaka nan dabakin shi kullum a cikin itiyaji yake shi kuwa Allah ba mutaji ba ne saboda haka sai kuma kaga Allah a jikin wali Allah na wallahi lokacin na fara zuwa kaula da na dubi rashin tsarinsu saboda su mutane ne wanda Allah ya yi su a ɓangaren faransa wannan farkon abin da na tuna abin da na fara ganewa sai na gane malamanmu sun yi ba ƙaramin aiki suka yi ba gane shehu ibrahim wali ne komin malantansa yadda malamanmu suke da irin tsari da suke yi wanda kamar shoman tijjani irin tsarin su shoman tijjani mata ba ta fita a gidansa a kofar gidan mata fita waje ba ya yiwuwa ba wai ta fita cikin gidan ba kofan gidan ma ta fita ba ya yiwuwa amma suka gane wali ne suka kau da kai a komi suka kalle su wannan a arewa a arewa wanda ya san arewa yadda take a arewanta malaman wanda a gidanku ne kai ɗan gidan ne amma baka yi saka ga mahaifiyarka ba saboda kulle suka kutsa suka je suka ciro wancan suka gane shehu ibrahim wali ne suka karkaɗe duk wani gairu duk wani ƙaya da yake gewaye da shi suka bubbuge suka gane wali ne wannan ne a nan gurin na ƙara ganewa su ma ba ƙanana ba ne ko kashafi ne amma ai ka san dai ka yi ƙoƙari ai ganewan shi wali kan ba yana da tarkace wali yana da sharaɗin ba zai saba wa Allah ba ai ba sharaɗi ba ne taka don kaga wali yana shan giya don kaga wali yana zina ai ban cire shi daga wani takan ba to ka gane wannan ka kawar da shan giyansa ka kawar da zinansa ka kawar da komi nasa ka gane shi a wali a hakan to wannan ai ba karamin jarumta ba ne to Allah kuma kamala ne da shi watakila za a iya ganewa da haka Allah kamala ne da shi amma wali nukusani ne da shi saboda haka ma'arifatul wali as'abu min ma'arifatil lahi ko da an kai wannan ana samun mai sabon Allah ai ba sharadi cikin shi wali ai ba annabi bane ka fahimta ka in aka ce ma'arifatul wali asabu min ma'rifatillah yayi daidai ai annabi da wali ko annabi da Allah ai sai a ce duk wani abin da aka ce ai annabi ne sai a ce wannan zai zai ya samu kamala ai yana da dukkan sirri na kamala a tare da shi ko amma wali wani siffa ce ta kamala a jikinsa ƙoƙarin ijtihadinsa ne da inaya na Ubangiji yake ja shi ya je wannan gurin. Amma duk bala'o'i annabi yana roƙon Allah Allah sa min mutum ya zama annabi ne? Ayyansa ake a kan annabi kawai. Ai ya samu wannan kamala. To amma walifa. Sai ya biyo, sai ya biyo a fafaro shi a guje ana abubuwa da shi tukunna ya bayyana a gane to kuwa a ka gane wali a wali bayan yana cikin ganiyan sabansa yanzu misali madauki rabi'atul adawiya a hotel ta rayu kuma yan rawa ce a hotel da ta tashi saubanar ra'i shi ne shahinta amma da ta koma ta zubar da duk illan sai ya zamo kallon laifinta in ta kalla kawai ba ta iya bacci a kowane rana tana ganin shin allah ma zai gafarta mata kuwa saboda ganin laifi kasan wani lokaci ganin laifin shi yake tura mutum kuma ya yi gudu zuwa ga allah ganin laifin ai shi yasa mutum yana ganin baya laifi ga baki ɗaya ai wannan dormant sunan shi ya fi laifin laifi shine suke cewa idza qulta lan taznif فقالت مجيبة وجودك ذنب لا يقاس به ذنب idan aka ce kai kace kai aka to laifin ne kai da kai istighfari sai ce to ai samuwanka ma laifi ne eh samuwanka ma laifi ne domin ƙasa da ruwa laifi ne ƙasa da ruwa kuma da shi aka same ka domin shi bai taɓa baya shirya aikin alheri ƙasa da ruwa kuma da shi aka gine ka kaga wujuduka zambo samuwan kan ma zunubi ne la yuqasu bihi zambo kuma bai da zunubin da ya wuce wannan ko akwai to haka abubuwan suke to kaga idan kaga babu sharadi babu sharadi akan wali ba sabon Allah wali yana ƙarya wali yana zina wali yana iya shan giya kuma wali ne ba a cire shi a kujeransa na walittakan ba yana nan Allah ya jibantar da shi ne cikin waɗansu abubuwan daban kuma yana samun tahaffuzi ne shi abin da yake samu kenan yana samun tahaffuzi ne amma baya samun a ce isma ba kamar annabi ba ne annabi bai isa ya sha giya ba annabi bai isa ya yi zina ba annabi bai isa ya yi ƙarya ba annabi duk wannan siffa ce ta kamala amma siffan wali siffa ce ta nukusani daga baya ne tukunna in ya samu tahaffuzi to sai kuma ya gyaru sai ya kai nafsul amara nafsul mulhama wa ma man kafa muqama nafsi rabbi wa nafsu anil hawa tukunne ya ji nafsul mutmainna daga nan ne yake jurewa a samu waɗansu abubuwa su daidaitu kuma ko sun daidaitun yana nan sun makafaru su ma'amanu ne shine inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalb to zuciya kenan amma duk sauran annabawa suna nan tangaran ne shi yasa duk wani laifi in aka nasabta wa annabi to ba laifin nashi ba ne jama'ansa ake nufi saboda shi ya zo a matsayin jama'an to in aka yi maganan to da shi za a yi maganan domin shi ne Allah ya cancanta yi maganan da shi kamar fale da unadiya sannan da uzabbaniya kaga ai nadiya shugaban zaman da shi ake magana amma kaga Allah da ya tashi magana saboda shi ya cancanta yi magana da ya ce fale da una da ya san da uzabbaniya ka kira wanda kake gadara da su din nadiyan ya kira kawai wajen zaman yawwa sai shi kuma ce sanu da uzabbaniya irin wayannan abubuwan haka suke tafiya Allah ka fahimtar da mu ka ƙara sanar da mu ashe ma'rifatul wali ashe ma'rifatullah أن الله تعالى معروف بصفة كماله مخالفة لجميع خلقه يا ساب أو دكان خلقته في جميع أوصافه cikin dukkan sifansa وهي بينة a bayyane yake ko ko abin da buya wa ma ma'rifatul wali amma shi ma'rifan sanin wali bis sifati lati yakunu biha waliyan da siffan da zai kasance wali fa innaha batinatun batini ne fi la tu'raf ai ba sani ba a sani ɗaiɗai ku ne wannan kuwa ya fi wahala amma Allah kuwa zahiri da badini ka sani li'anna zahiru domin shi zahirinsa mustawa ma zahiru gairar al'auliyayi domin yana ci yana sha yana ƙarya yana wasu abubuwa wani kafin ya tuba kamar yadda na kawo misalin rabi'atul adawiya kamar yadda wani wali wanda ya gagari duniya dan fashi ne kamar zuhununu dan fashi ne ya zamo a karo ɗaya ya zamo wani irin waliyi gagarumi wanda ya gigita duniya a sa mustafa yau mai judu bin nazaratin tuga surar auzari wa kalbiyar tusninu kamar wannan wanda yake cewa ya fito fashi ya fita da fashi sai ji wani na karatun ƙurani yana cewa ala bi zikirillahi tadma innal qulub sai ya ji kamar an buga mar gatari aka ala bi zikirillahi tadma'innul qulub wannan ya watsar da kayan yakin wannan aya ce ta ta shirya da shi ina jin kaman Fudail bin Iyal ga sunan daban-daban kaman wanda wanda ya zo ga sunan dai suna nan da yawa wanda da an ka gansu ga yadda suke kuma ga shi nan an juya sun dawo haka kaga baɗininsu ne a waliyan amma zahirinsu kana yin illan da suke yi suna cin abinci kana ci a waje wa shurban wani kahan wa sa'ayan fi umuri duniya ka halatul gashirin min ghayr al-awliya kaman yanda kake yanda kowa ya gafala yana ihu yana komi da komi akan titi to zaka samu walima yayi irin hakan amma kuma waliyin ne na taɓa gaya muku cewa a nan amigo jackson na taɓa gamawa da wani waliyi wanda ya bani mamaki da rana tsirara yake yawo da bargo a lokacin an yi akwai an yi su rana bawul an yi rana bawul ai a nan da to a jikin rana bawul ɗin yake wajen rana bawul ɗin a nan gurin yake zama mun tafi maulidi mun dawo sai na bar mayanta ne na ce ni ina jin bacci zan dawo gida sai ce a shi yana nan sai na bar shi na dawo cikin dare karfe biyu da wani abu na bar wajen maulidin na gangaro gida ni kadai daga wajen gidan jajere na ji wani irin zikiri na tashi har na zo kan shi bai san na zo ba sai na ce salamu alaikum sai da ka yi kalle ni na ce salamu alaikum bai ce min komai ba na ce dama kai haka kake amma da rana kake fita kake yawo tsirara bai kula ni ba sai na gangara tun daga ranar ban sake ganin shi a garin ba tun daga ranar ban sake ganin shi a garin ba wannan ya faru a kaina ne ba wani ba to irin wayannan suna nan da yawa akwai wanda kuma na sani lokacin faɗin garin nan an fara samun sauƙi haka yake kewaye garin nan da carbi a buhunsa yana nan shi har yanzu amma siffan mahaukaci ne kuma angonku yake sai ciro sai durƙusa ya zauna sai ya sauke adadin da zai yi tukunan sai tashi baya magana da kowa haka ya dinga zagaye garin nan na gan shi gurare daban-daban har cikin arna yana yana wannan dafa'in wa garin wata rana na nuna wa hamisu shi eh kuma na nuna wa addawun ce wannan ba ba mutum ba ne adi da na cewa hamisu na tsaye in ya ga kamar kada gane sai shiga bola ya fara ɗauke-ɗauke a bola da jaka kowane lokaci aksari da jaka a jikinsa kamar mai gana eh ba ma gana masgo ba ne mafi yawa farfarin mai farin nan bako ragar shi ya rataya kuma carbi ne a cikin a cikin abin da sauran tarkacensa sai wata rana sai na cewa hamisu kaga wani kaza ne je ka ka duba shi ka ba shi ka ba shi kuɗi ka ce maka addu'a ce ni na taɓa ce maka ni wani abu ne na taɓa ce maka wani abu ne ni ni ban san komai ba yace ba zai karɓi kuɗin ba yace a to gashi na baka to kwanaki sun gamu da hamisun ko adda'u ne yake ce masu da Allah ya ba shi rigar sallah ya ba shi rigar da zai yi sallah ita akwai na ana gamuwa da su da yawa ana gamuwa da su akwai wanda yake yana zuwa wajen shi ma'allawan muna daukan karatu sai na ji shi a wajen sufi abdulhamid sun gamu da mujita ba munan ya ce ni hula yake so a wajena shi ma'allawan kuma ya ce shi kuma ya kawo ya kawo riga yana son zai ta masallaci ne ni na jin ɗauko hula shi mallon ya kawo riga wannan yaron nan ibrahim yana ya an zo da shi yana zaune sai ce wannan yaron ma ya yi masa wani abu ba ma ya yi shi ba sai aka shan mallam ya ɗauko sai ba shi da yana fita waje na zo na duba shi wallahi tallahi ban gan shi ba duk irin wa'annan akwai su in an ga dama a nuna maka in an ga dama a barka shagiri babu wani abu to rayuwan gafala daban rayuwan kowa daga irin kuma akwai waliyan kuma a cikin mutane a cikin tsafta da komi kamar yadda shehu ibrahim ya zo ba za ka gari komai ba ka gan shi wai da datti ko wani abu a za ka shi dan duniya dan boko tangaran shi ma wannan ya faru amma ahabar gajere mai rasuwa abokin mu shi ne gani ya fito waje na yan taya daidai gidan mai din AP din nan lokacin gidan mai din yana hannun baban mera yana zuwa sai ya zo sami wani mutum sai zo gan shi ya ce dala a taimaka min da abin da zan ci saboda annabi muhammadu sai wani yana nesa ya ce karka bashi karka bashi yaje yaje ya ya je ya yi aiki sai ya kyale mai motan dan mota ce sai ya tafi sai ga bai dace ba sai dawo sai da ce da na ce ka bani dan manzo Allah Ahmad gajere yana tsaye sai ya ce ba na yi ba ne dan ba ni da shi da ya haka sai ciro da pounds da ya haka sai ciro dala sai ce ba na yi ba ne don ba ni da shi ku yi a hankali sai ya tafi yana tafiya aka nemi shi aka rasa irin wannan za ka ga wanda kake ganin kamar gaja-gaja ne kuma ba haka ba ne wanda kake ganin shi ba a ganin abin a haske a cikin jiki kasan ai da yawan mutane ai sun rudu aksari zuwan shi ibrahim ne ai ake gane wali da ado zamani ya tsalukul waje higairu mukaddari ai zuwan shi ibrahim ne amma yawancin da waliyan da ai duk rigansu garin taunan goro duk sun bata shi to su mafi yawa da haka suka san wali in wali yana da ado ba wali ba ne haka suka gane to kaga kuwa ashe ma'arifatul wali asabu min ma'arifatul lahi wannan a misalai da yawa za a gani kuma za a gane Allah ya ce Allah taimake mu dai kawai na walwaliyu haka ne ko faliza saboda haka saubat alaina ma'arifatu sanin wali sai mana wahala bi kauni waliyin ya zamo waliyi ne a gane shi fa inna Allah shi ubangiji tamayya tamay tamayyaza sifatuhu sifarsa ya samu tamyizi zahiran min halqihi a fili daga cikin halittarsa wal waliyu shi ko wali lam yatamayyaz ba a samu tamyizi an gairil auliya a cikin wani waliyai ba min jinsi daga cikin jinsinsa sharakahum yayi tarayya da su fi jami harakatihim cikin dukkan motsinsu wa sakanatihim da zamansu wa jami ahwalihim da duk irin halayensu walam yazhar min awsafi wilayatihi babu wani abin da ya bayyana a cikin siffa na wilayata li zahiri shay faliza saboda haka saubar ma'arifatu allati tumayizu min abna'i jinsi sai zamo sanin sa yayi wahala a cikin abna'u jinsi yanzu ba gashi nan ina ce in an ce shehu ibrahim wali ne sai a ce waye ce waye a kai ka sani to ya kai kasan ɗan iska na? to in kuwa za ka iya gane ɗan iska da alama to za ka iya gane wali da alama wannan shi ne ana gane ɗan iska da alama ana gane wali da alama shi kenan wa ma'ana ƙauluhu ma'anan faɗinsa lauku shi an haƙiƙatul wali da za a yayi mana haƙiƙan wali lau bida da sai abauta masa la'anna awsafahu domin siffansa min awsafil ilahi siffa ne na Allah siffa ne na Allah kuma haka ne wa na'utu min na'utihi li'annahu yansaliha domin ana cire shi ne min jami a wasafil bashariya gaba daya yadda ka san an yanka rago ko an fede to yan saliku kamatan salihu shat min jildiha kamar yadda ake cirewa rago fatarta wai da bisa khali'atul akhlaq ilahiya sai a sa masa riga ta ɗabi'a ta ilahiya falau kushfat da za a yaye la'ubidal wali da an bauta wa wali in ta min imla'i alaina ya cika abin da imla'in shau tijani da ya yi ma malaman da suke gaba Allah ya saka musu alkhairi wa ma qawlu sa'ilin amma fadin mai magana ma ma'ana qawlu shehu abdul qadir jilani menene ma'anan fadin shehu abdul qadir jilani radiyallahu anhu Allah ya da shi da yake cewa wa amri bi amrillahi in qultu kun yakun wa amri bi amrillahi al'amarina yana daga cikin al'amarin Allah in qultu kun yakun idan na ce abu ya kasance kawai Allah zai sa abin ya kasance ko wa kaza qaulu shehu zarruq da fadin shehu zarruq radiyallahu anhu fi ɗayi ƙabdaci komi yana cikin dan tsana ne waka ƙaulu ba abihin kamar yadda waɗansu suke faɗa ya rihu ya iska uskuni alaihim bi izini ki natsu ki kame kai ki cutar da su ni na faɗa ila gari zalika zuwa wani wannan min a ƙawili sadati daga cikin maganganun sadatu na radiyallahu anhu waliyai kenan misal hada qala radiyallahu anhu ijaban kenan shaujan yace ma'ana zalika ma'anan wannan wa amri bi amri lahi anna allaha anna allaha malak malakahum al khilafata al uzma Allah ya mallaka musu khilafa ne khilafan uzma khilafa uzma idan ta samu mutum ai komai yana yiwa ne kuma dole a yadda sayidina umaru ai a hilafancinsa na zahiri ma ya faɗa maka ya sariyatu aljabal aljabala haukan dutse kuma ko da baka gane meye karama a nan gurin ba amma ka gane hilafa a nan gurin hilafan shine ranar juma'a da ya faɗa ya sariyatu aljabal aljabala ka hau kan dutse ka hau kan dutse hawa kan dutsen sai ya zamo ya ji muryar tafiyan wata guda kuma ya gane mai muryar kuma ya hau ya tsiran aka masa umarni wanda ihu lasifika baka isa ya kai gurin ba tafiyan wata guda sai yanke hijabin ya kai din a isar wannan shine hilafin yana kan dutse kuma dutsen uhudu ya yi girgiza a zamaninsa ya ce uskun ayyuhal jabali alam a adil fauƙaka ka natsu dutsen kuma ya natsu ban yi adalci a kanka ba sai lafa ne ai muhammadiya duwa ina ya faru wuta ta fito a madina sai na umar ya tarkata ta ya mai da ita ta koma ba yanzu za ta fito ba sai bayan lokacin da ba ya adalci ba kuma ta sake fita sai lafa ne ai to ashe dan an ce wa amri bi amr la in qultu kun yakun ai zai ko kuma ya rage saura sai a ce to ai wancan sahabin annabi ne sahabin annabi ba suna da adadi ba ba sun kare ba babu kuma wakilan Allah a bayan ƙasa wanda Allah ya nasarta su a matsayinsu to su ake nufi da hilfa ne wa kuntum mustaklifina fil ardi ku istiklafi ne ai to haka abubuwan yake Allah ya kiyaye wasu khilafun mulhaq ubangiji ya halifantar da su ne ala mamlakatihi cikin abin da ya mallaka tafwidan aman ya fawwala musu komai an yaf'alu fi mamlakati su aikata abin da suke so kullu ma yuriduhu duk abin da suke so su yi Allah ne saboda in ka zama na Allah sai Allah ya zama naka Allahu waliyul ladina amanu man tawalla amrullah tawalla Allahu amruhu idan ka damu da Allah sai Allah ya damu da kai ina ganin bai fita daga cikin da'ira ba ko lahissan wala ma'anan wato shi wani lokaci jahilci yana da daɗi fa saboda in an hana ka in an takura ka an barka kai yadda ka ga dama sai ka kaga kana ganin komi ba abin da ya dame ka saboda haka sai mutum ya yi sharholiyansa kuma ya zagi wanda ya ga dama yana ganin cewa ba wali ba ne in wali ne me alama ya rasulallah Allah ka kiyaye Allah ka hana mu taɓewa wayan mulkumullahu ta'ala ubangiji zai mallaka musu kalimatu takawye ne kalma ta kun mata qalu li shay'in duk lokacin da suka ce wa abu kun kasance kana min hinihi zai zamo a lokacin da yake yanzu misali halifanci ai akwai hasi akwai amni akwai muktasiri yanzu shugaban ƙasa yanzu ga misali kawai abu ɗaya ina ce waye sunansa babban na ƙasan tunibu rahimahullahu ina ce ga abin da ya yi guda ɗaya da ina ce barbara yake yi a hannun su ganduje gwamnonin nan neman taimakon su yake yi to yanzu ya samu kujeran kunfa ya kono su suke nema a hannunsa har ma ya zo an kore shi ko ba haka ba ne ka ji abin da ya kashe triliyon goma sha shida triliyon goma sha shida da biliyan ɗari uku da wani abu ka ji abin da gwamnan abin da ya yi masa ya zo wajensa ya ce ya kashe kuɗi kafin ya shigo ba ya riba ba ɗaya gwamnan wanda aka da shi kwanan nan matawalle ya ce biliyan 25 ya bashi ya ce yari kuwa abdulaziz biliyan 45 ya bashi ya ce ka ya kawo masa garinsa eh ya ce eh ka kawo min garin ka kawo amma kuma na biya su contract ɗinka abin da ya biliyan 65 ya bawa ganduji duk ya fito ai ya ce dukkansu na saye su ba wanda ban bashi ake ba saboda haka baka isa ka sa ni ba sai dai ka roƙe ni na ga ya cancanta in yi da kai kun fa yakunu bai ba ko su kun fa yakunun bangare ɗaya ne kawai haka abubuwan suke gudana duk wanda za kamar aiki shi yasa malamai suka hana ka tare a gindin mai kuɗi ba za ka iya yana maka kamar limamai ɗin nan duk yawancin wahabiya wannan kaf gaba ke ɗaya na suke tarewa ai ba su isa wanda yake abubuwa ya faɗi abu su ja da shi ba ya yi maka kyauta ya baka fili ya baka mota ya baka kaza duk lokacin da ya zo da wani abu sai dai kai masa sai dai kamar ado kana faɗan abin da ba haka ba zai cire ka haka ne shi yasa malamanmu suke zama lafiya Allah ka raba mu da kwaɗayi albarkan sai na rasulullahi Allah ka bar mu da wadatuwan zuci albarkan sai na rasulullahi mutum ya tsaya a yadda yake za ka iya faɗawa kowa abin da ya cancanta in ya ga dama ya yadda ya ga dama kare ya dama ba karbi kudin shi ba Allah jikin shehinmu shemal ibrahim sajidu yana cewa wani limami ne ana biyan shi wata sai kwana biyu aka ƙi biyan shi wata rai ya ɓaci ya zo wajen shehi sai ce shi ya yi ya ga bakin ciki ake da su an ga ɗan abin da suke samun ma ana toshewa saboda haka shi ya daina ya daina limancin shehi ya yi dariya ya yi dariya ya ce to da ka daina limancin ka daina sallah ya ce da ka daina limancin ka daina sallah ya ce ai wannan kuɗin ai ana taimakon ka ne kuma taimakon ne ya sa malamai suka hana sun hana saboda duk abubuwan da aka sa kuɗi irin wannan to baka isa fa ka saba ƙa'idan da ake nufi da kai ba ta haka abubuwan suke Allah ka bar mu da annabi ka bar mu da jin daɗin annabi Muhammadu wa za min haisu barazuhu ta inda suka bayyana bi suratul ilahiyya mu'abbarun anha wannan shine yake bayyana bil hilafatul uzma shi yake kira hilafatul uzma fala yastasa alaihim shay'un min al wujudi da wani abu ne zai masu wuya qala ali bin abi talib bin karramallahu wajahu radiyallahu anhu ana mubraqul buruk ni ne mai haskaka walqiya wa mur'idul ra'ad ni ne mai sa tsawa wa muharrikul aflak ni ne mai juya falaki wa mudiruha mai da ita yadda nake so yuridu bi zalika abin da yake nufi annahu halifatullahi fi ardihi ya zama halifan Allah bayan kasa wa fi jami'i mamlakatihi dukkan mamlakansa kuma haka abubuwan suke saboda haka wanda bai sani bai sani haka duk kalman da aka yi a cikin jawahirul ma'ani alhamdulillah to za mu tsaya sai dai zan faɗa akwai wani bawan Allah wanda Allah yake nufi na yi muku bayaninsa kwanaki shi ɗayan sunansa man salihu mai sunan mahaifinmu ne na fatas kuma to wa kai Allah Allah in ya ga dama in ya tashi shirye da mutum to in ya shirye da kai sai ka zamo zaki ya fi halin wahidin da yake Allah yake nufi ka san gaskiyar lamari akwai da yawa da yawa ‘yan izala amma Allah suke nufi ba su san an lullube biri da fatan kura ba da yawa Allah suke nufi shi malam sagiru ya rubuta alkurani sau uku kuma malami ne jayayya da suke yi da shi da ma'an salihu akan jawahirul ma'ani shi ma'an salihu bai kai shi ilimi ba to amma kuma jayayya tana nisa kowa yana irin nasa kamar yadda ma'an salihu yake nuna mu bai kai domin ya kai labar da yake nunawa shi yana karanta jawahirul ma'ani amma babu abu mai kyau a cikin jawahirul ma'ani shi kuma yana gaya masa cewa bai san jawahirul ma'ani ba saboda haka ko da hakan kenan za su iya jayayya to ana nan ana nan sai shi ma'an salun sai ya ba shi jawahirul ma'ani ya ba shi karatun da muka yi na jawahirul ma'ani tun daga farko har zuwa ƙarshe mai zama 215 ɗin nan saukan farko da ya bashi da suka zo suna musu sai ce a'a ga jawahirul ma'anin na baka karatunsa ka je in ka gama ji wata uku tukuna ka zo mu yi magana shi kuma da yake Allah yake nufi sai ya karba da ya karba sai Allah da hikimansa da ya ji sai ya gane cewa izala ba gaskiya ba ne sai bar izala da ya bar izala sai ya ce wa duk limaman yana da masallacinsa na kansa sai ya ce to duk wanda yake son ya zauna tare da shi bismillah amma dai shi izala ya yi hali oba ya gane abin da suke fasaranta jawahirul ma'ani da fahimtarsu ba yadda abin da yake cikin jawahir ba abin da ake nufi a jawahirul ma'ani ba ne wannan gaskiya ba gaskiya ba ne ashe abin ya yi zafi wa 'yan izala sai ya yagi wanda ya yaga sauran kuma suka kauce yau kwana hudu kenan sai zala ta yi cincirin da ta zo wa'azi kofar gidansa sai ta yi wa'azi a ɓangaren suna kallon juna suka tsitsine wa shehu tijjani da shehu ibrahim da muma duk suka haɗa suka tsitsine suka jejjefa wuta shi kuma da ya jawo shi sai musu abu ɗaya sai tattaro littattafansu guda 120 a gabansu ya zo ya danna musu wuta a gabansu ya zo ya danna musu wuta saboda shari'a ce ta Allah kuma manufa ne Allah in yana nufinka da alkhairi haka ne wa'inda su suke neman duniya da izala in sun yi nisa sasarfa an ayatiyar ladina ya takabbaru na al'arda bi gairi haƙƙin wani yaro kullu ayatin wani yaro sabila rushdi la ya take zu sabila wani yaro sabila gai kama an tambayi Allah Allah ya kai haka sai ce zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha gashilun Allah ya kiyaye mu to wannan shine shi ne ya ce ai da ya kira jiya muka yi magana da shi ya ce ai littafi 170 ma ya kona 170 ya kona sai ya ce zai turo min littafin da yake so don Allah a nema masa na ce ya turo duk wanda yake so kuma za a ba shi a karfafe shi ya je ya ga bayan Allah yadda suke izala kan ai bala'i ne izala ta mai ɓaro ta ce tun da Allah ya Najeriya ba taɓa yin bala'i kamar izala ba malam garo mai arna ya daɗe yana faɗa amma wala ba mu gane ba ya ce bala'i ne sai ya ce to shi mai ɓaro ta abinda ya ce ya ce ya isa abu ɗaya kawai a gane ya ce a gane abu guda ɗaya a izala ya ce wannan kidnapping izala ne kidnapping izala ne ta kawo ce ya isa kawai guda ɗaya a gane 'yan ɗariƙan da suka shiga duk sun shiga da kiristocin da suka shiga duk sun shiga ne amma mabuɗinta izala ne saboda Allah ke ana ta fama ana ta fama ana ta fama masu istighfari na yi masu sabo na yi kowa yana mizaninsa wa kullum ala ya amaluna la shakilati ya amaluna Allah ya kare mu da annabi Muhammad Allah musalli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار الذين صلاة تملأ الأزهل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل أدن بعدد ما شئت من كواهن أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة